فبلغت ذاتي وروي ونفسها
شكا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يسي ألم ما وسوقكم كوبيو دوسيا دروني ko da sirri da nafsu dukkan ku sauka alal bahari muhidi a bisa kogi wanda ya kewaye da albarka wa zatruka sawaqiya kuma ɗan kwallo ɗan kurdibi wanda la ku bidi ba za su ƙosar ba zima'an da mai ishirwa liman shaka ga wanda ishirwa ta sai sheshi ma'ana ma'ana shi bayan yana nufin duk wani annabi duk wani addini a bashi a rike addinin annabi muhammad wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan huwa bil akhirati min al-khasirin wanda ne wani addini ba addinin musulunci ba falan yi kubala minhu wawwa fi akhirati min al-khasirin ba za a karbe shi a gurin sa ba kuma ya zama tababbe a gurin Allah saboda kai ce ku tsunduma a cikin kogi babba shi addinin musulunci wata turka sawaƙiya kuma dukkan ainihin annabawa da addinansu ku kama addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma alal barin muhidi a bisa kogi na ma'arifa sanin Allah ku fada a cikin sa ku bar waɗanda ba su masu mafutuwi alaihim ba kamar ƙananan waliyai wanda ba a yi musu fadari ba ku kyale su ku je gun babban kogi shine Muhammadu Rasulullahi. Bani Habibullahi daha Muhammadan abal qasim al-ajil man qata nasaka. Bani ina nufin Habibullahi masoyin Allah na ta mai suna ɗaya Muhammadan mai goron suna abin albarka Muhammadan shine annabi Muhammadu. Abal qasim shine ani abal qasim al-hadi ina nufin mai shiryawa liman qata nasaka ga duk wanda yake mai ibada ne manzo Allah ne yake shirye da shi zuwa ibada amina ilayil arsh markaz sirrihi bi ya maqalul awda ta ta hataka fa'ani ila fa'ani amina ilayil arsh ina nufin amintaccen nan na ubangijin al'arshi markaz sirrihi makdogaran nan ko makafan nan ko yadda kwata na tasirinsa bihi da shi ne hama qalbul abdi zuciyar wannan bawa Sheikh Ibrahim ta shiga imuwa hatta ta hattaka hatta kekkece a cikin sansa in fa mallautuhu zati wa ruhi wa nafsaha wa ali wa auladi wa man bi tamasaka na'am wa in fa mallautuhu zati na mallakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zati jikina wa ruhi da ruhina wa nafsaha da da ran ita ruhin na mallakawa duka manzan Allah wa ahli iyalina ma na mallakawa manzan Allah wa auladi ya'yana na mallakawa manzan Allah wa man tamassaka bi almajirai na ma gaba daya na mallakawa manzan Allah mu ce alhamdulillah alhamdulillah ولست أرى بالكون شيئا أحبه سوى المذنب المعمول بك وعندك ولست أرى شيئا أحبه ni ban ga wani abu da nake son sa ba firkauni a cikin talibai gaba daya siwan mustafa sai abin zabi almamudi wanda yake abin yabo fika a cikinka ne na fake wa indaka a gurinka ne na samu komai فوقت مبابي غير إنشاء مديه وتذكاري لم أجود دار مدركا fawudin kaga lokaci maza wanda ya shuɗe fi gairi insha'i madihi ba a cikin wato rerawa ta ga yabannin manzo Allah ba wata tsari da tintintinin sa ba lam ajuhu ni ba na tsammanin sa mudurika zai riske ni a daddara tsawon zamani عليه صلاة الله ثم سلامه تديه لنا الماء وترفع مشتكا salatin Allah da amincin haka ne salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tudi'u lanazzal ma ta haskaka mana dukkan dubbai wata rafa'u mushtaka kuma ta karbi duk abin da muka kai kara zuwa gare shi عليه صلاة الله ثم سلامه تزادئ أدائي وبوسي والبكاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin da ita a- a- tuta tuza azihu a adai a ne da abokan gabana ga birana wa usiya da dukkan wani bala'i a ne da shi ga birana wal buka da duk abin da zai sa kuka ni ba na san sakat saboda manzo Allah عليه صلاة الله ثم سلامه ودولي على كل الملوك وبيدك salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata uli ubaidaka kai ɗaukaka wannan bawa na ga Sheikh Ibrahim ala kulli ala kulli muluki abu da dukkan waliyan abu da abu sa dukkan waliyan Allah عليه صلاة الله ثم سلامه سنين المناولة إلى العبد سرك salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunilul muna Na'am.
wannan salati ta bani dukkan gurce gurce na Amin.
wal ab wal wal tudi sirraka kuma ta bada sirrinka lil abdi ga wannan bawa Sheikh Ibrahim عليه صلاة الله ثم سلامه تملك التكوين والأمر أمرك alaihi salatu lahi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tumallikuni takwina ya Allah ka mallaka mun sirrin kun wal amra ka mallaka mun al'amarin al'amari amra ka wanda yake al'amarin nan naka in qultu kun yakun bila taswibi عليه صلاة الله ثم سلامه توارثني من فاد ممن تملك salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuwarrisuni man fata ka garar da ni duk abinda mazajen gaba suka samu mimman ta mallaka daga abinda suka mallaka a wajen ka عليه مع الآل الكرام وسبيه صلاة وتسليم وعنه لناوك salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa taslimin da gaisuwa ma al'ali kirari tare da alayansa masu girma wa sabi da sabansa wa anahu in tafi lina hawika ka tarninka in je gurinka نعم حرف الباء
بدا لي أن المؤمن والدار مرشدين وما ما يكون أمرهم فذلك مسندي وقوز وقيس منجل ومكرم وما والعات وكافي والسندي بدا وبقاء العرب ظلم وظلمة فارقة الأرجاء بدلعة أمل وهذا أوامر خير منك فإنه تلازم أمواج لجر ممهد فهل لك أن تلهي إلينا كرامة تريد عقول الكل يا خير منزل فإن تلهي منك الجميل فعله وإن لم أكن أعلم فإنك مقتدي ومنك رسول الله إلى خلافة أمر من له الأسمى أبو كل مرشد ومنك خليل والنجيل وروح قليل ومامات على كل سيد فلا يسر من قبله وسواه ومنك سليمان أبا كل سجد ومنك أروم الفول والبغل واليدا على رب أنت من بغير وغسل وإن مرادي أنا فصادق وفرقدي بذاتك يا ربي بشر صفاته ونورك يا ربي في كل ما تدي عليه صلاة الله ثم سلامه على آله وأصحابه الكرام وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدا لي أن المذنب دار مرشدي وما ما يقوم أمر بلا لك مذندي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه آمين.
يشي بداليا دام حقيقي قريني أن المصطفى سوى أبن زابي الدهر أن زمني مرشدي شيني مشيدني إن كفتر ودا أعينهم مقامتا أعينهم لفظنتا daga baya kenan shi ya san ya san manzo Allah yau ba da haka za a fassara ta ba نعم yawa badaliya dama haka yake dama abun haka yake dama abun haka yake annal mustafa cewa mustafa abin zabi murshidi shine mai shirye da ni a dara tsawon zamani wa ma ma yakun amrun ko yaushe aka ce wani al'amari ya kasance fa zalika masnadi manzo Allah shine madogara ta فغوث وبيث منجد ومكرم وما والي أبي وقاضي وسندري Bahausu, manzo Allah abin taimako ne kwarai da gaske kuma wa gaisu mamako ne na ruwan sama. Munjidun mai taimako ne wa mukarram abin girmamawa ne.
Na'am.
Wa- wa- wa- Wa ma'awan li'afi, wato makoma ne ga wanda ya fake da manzala sallallahu alaihi wasallam. Wa wa kadi, manzala shine kogona, wa sindidi shine shugabana.
بدا وبقاب الأرض ظلم وظلمة فأجرى قتل أرجى بدلعة أمدي bada lokacin da manzala ya bayyana wa biqa'ul ardi wa dusatannin kasa gaba daya zulmun zalunci ne ya cika ta wa zulmatun da duhu na zalunci da kafirci da ha'inci da rashin musulunci fa asharaqatil arja'u sai sasanni gaba daya sai ya haske gaba daya bidar abi ahmad saboda huduwar manzala da zuwansa duniya ماذا أوان الخير منك فإنه تلا مع أمواج لشر ممهدي ya rasulullah tunda ka zo duniya kai mai ceton halitta ne gaba daya to wa za a wani alkhairi lokacin alkhairin ka ya bayyana minka daga gare ka fa innahu cewa lamarin da sha'ani talaɗan amwajun wato wato kumfa ta sharri talaɗan mata bukku da ko'ina da sharrin da wani sharri da aka shirya mu muma hadin wanda yake aka yi shi dan a cuce ni فهل لك أن تفجي إلينا كرامة سيروا قول الكل يا خير منجدي ya rasulallahi fa'allaka ya yanzu ta gare ka an tusidi ilaina karamatan wato ka ba mu baiwar karama nan tarka ya rasulallahi in dai wannan baiwa tuhiru uqulal kulli ta ɗiwautar da duk hankalin kowa ka ba ni ita kowa ya ga- ya kasa gane wani irin mutum ne wannan shi ibrahim din ne ya khaira munjidi ya biyayyen mai taimako na
فإن تلني منك الجميل فعله وإن لم أكن أعلم فإنك مقصدي فإن تودني فإن تودني منك الجميلة يا رسول الله إذا كبان دكا أو ميكاو فعله تدا من كي سركين كوتاري mai baiwa ne ka dace da yin baiwa gare ni ya rasulullahi wa in lam akun ala to in na zama ban ban dace a bani wannan baiwar ba fa innaka maqsadi ni kai ne nawa ko baka bani komai ba ومنك رسول الله نانا خلافة أبو البشر الأسماء أبو كل مرشد ba za manta ba ya rasulullahi eh, minka daga gare ka ne na na khilafatan abul bashar al asma Na'am.
shugaban bashar gaba ɗaya shine a a wato annabi adam ya samu ainihin abin da ya samu ne na khilafa na cewa halifan Allah a bayan kasa Na'am.
daga gare ka ne ya samu wannan abu kulli murshidin wanda ya zama baban kulli murshidin wa mufsidin Na'am.
domin baban dukkan mai shiryawa ne da mai batawa domin annabi adam shine baban kowa ومنك خليل والذي هو روحهم قليل مقامات على كل سيد wa minka daga gare ka ne na khalilun annabi ibrahim ya samu abin da ya samu wannan jiyu da annabi musa wa ruhum da annabi isa unilu maqamatin duk daga gare ka ne aka ba su wannan muqaman da su ala kulli sayyidin suka zama shugabanni al'ausa kowane shugaba kada yashkuru min qablihim wa siwahum wa min ka sulaiman wa kullu sudadi kaza yashkuru haka nan annabi nuhu alaihi salam min qablihim wa gabaninsu wasu ya da waɗanda suke ma can baya aka yi su wa minka daga gare ka ne Sulaimanu annabi Sulaimana aka bashi mulkan layan bagili a hadin min ba'di aka bashi mulki wanda ya mallaki tsuntsaye da aljanu da mutane da mala'iku da rauhanai duka aka bashi hawa kullu sudadin wanda ya tare dukkan shugabanci gaba ɗaya ومن قارون الفوز والفضل والجدى على رغم عهد من بقيهم وحسدي to tunda haka ne ka ba wa annabi adam ka ba wa annabi ibrahim ka ba wa annabi musa ka ba wa annabi isa ka ba wa annabi suleiman ka ba wa annabi nuhu duk waɗannan sun samu wannan karama daga gurinka to wa minka abubuwar fauza ni ma daga gurinka ne nake neman mutum والفضل الفللا والجدال بيوا على رغم أنت من بجيد wannan abin da nake nema a bisa tilmu da hancin makiyina ba hussabi da masu hasada na roƙe ka ya rasulullahi ka bani wa inna muradi an halala khilafatan ala wabji ma wa bijali muhammadi wa inna muradi duk wannan kewaye kewayen da nake yi ya rasulullah an anala khilafatan ka bani halifanci na dukkan halitta gaba ɗaya a cikin wilaya ala wa ma a hawa gwargwadon yadda nake son wilaya fa da halifancin ba wai wani ɗan guntun halifanci na ɓangare za a bada ba ina so a bani yadda nake so halifancin duniya da lahira gaba ɗaya ka bani shi ya rasulullahi kuma ka bani bijahi muhammadin dan albarmaka ya muhammadu bila sababin minni mu'aban wa mustafa kabiran basira mahadiyan kullu murshidi wannan bila sababin ba wai dan nayi wata halwa ko dan ni wane ne ko dan ni dan wane ne ko dan ni waye ba a bila sababin minni a bani wannan mukam ba wani sababi daga gare ni wa mustafa kuma in zama zaɓaɓɓe a cikin mutane kabira ƙwararre a cikin dukkan ilimi basiran mai tsananin ƙwaƙwalwa a wajen shirye da bayan Allah hadiyar mai shiryar da kullum shige shi kansa mai shirye wa izuwa ga Allah na zama mai shiryar da shi wa qabilu kulli al-awliya'i muradahum bila bulwatin bi kulli ghaibin wa mashhadi waqdim lil awliya ibn kulli awliya muradahu Na'am.
kuma duk wani wali idan ya zo guri na da wata bukatar sa in biya masa muradin sa bila kulfatin ba tare da wahala ba ba tare da wahala ba bi kulli ghaibin in futsa shi cikin dukkan gaibu ta ma'arifa ta sanin Allah wa mashhadi da dukkan shuhudi a cikin sanin Allah وعد الإمام المهدي الختم مرشدا له كل وقت في مجال ومركز kuma ka bani na zama adil imaman mahadiyya in zama ni ina cikin masu shiryar da shugaban nan mahadi idan ya zo ko murshidan in zama mai shiryar da shi mai shiryarwa lahu gare shi kulla waqtin dukkan lokaci fi majalin a cikin ma- ma- ma- ma- ma- ma- mayawata wato mayawata ta sanin Allah ko markadin a kuma guri na rufe juna wajen sanin Allah imamul mahadi maulana shehu an tambaye shi ya ce mahadi ai almajiri na ne yana cikin aljihun rigata kuma na ba shi ɗarika shi shi mahadi allah ta baraka wa ta'ala zai fitar da shi ne zai zaɓe shi daga cikin mutane a cikin dare ɗaya allah zai zaɓe shi ya ba shi haifanci na wannan ainihin mahadiya ɗin saboda haka to watakila ma yanzu ya bayyana amma a yanda karatu ya zo shi imamul mahdi zai bayyana ne tsakanin dutsen jabal abi kubaisin da jabal safa a nan zai bayyana zai shirye da mutane zuwa shi- kwana arba'in zai shirye da halitta gaba ɗaya zuwa ga allah San- sannan talauci zai tafi idan ya zo sannan ainihin abinci zai yalwata kuma sannan kafirci gaba ɗaya zai kare watakila an ce shekara bakwai zai yi watakila kuma an ce shekara arba'in zai yi to ƙarshen dai inda za su haɗu lokacin da yahudawa za su kai masa hari ya gudu baitul maqdisi can masallacin baitul maqdisi can zai gudu ya zauna a ciki da shi da mabiyansa su yahudawa da da- da kafirai su kewaye masallacin suna so za su kashe shi to wannan ana cikin haka sai Allah ya sako da annabi Isa cikin masallacin baitul maqdis sai ya dawo cikin duniya to shikenan sai sai a a cikin ya sako aka gaggaita da shi da mahadi da jama'a sai ya ce sai ya ce to annabi Isa kai ne annabin Allah wuce kai mana sallah sai annabi Isa ya annabi Isa ya ce wane ni in shige gaban jinin annabi Muhammadu in yi sallah kai za ka yi mana sallah sai mahadi ya wuce ya yi mutane sallah idan ya yi sallah shikenan ya gama sallah kenan shikenan sai a ce za a fito filin daga fitowar da za a yi to su yahudawa sai su kashe imamul mahadi to daga nan shi kuma imamu isa sai ya shiga ya kai yahudawa yana ya kasu ko ina ko bai yahudi ya ɓuyi a wani ɗaki sai ɗakin ya yi magana ya ce a nan ɗakin da bai yahudi annabi isa ya kashe shi sai an kashe sai an kashe yahudawa gaba ɗaya na duniya to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa Amin.
inda mu za a yi Allah ya sa muna cikin masu taimakawa mahadi Amin.
zan masu taimakawa annabi isa Amin.
domin lokacin alama duk ta zo duk wata alama da ake tsammani ta bayyana wa'annan bayan Allah na ayoyin nan manya duka alama ta bayyana Allah ya mana muwafaka Amin.
Allah ya ciki- Allah ya kiyaye imanin mu
بذاتك يا ربي بسر صفاته ونورك يا ربي أبي كل ما تدي bijaika ya Allah ina neman waɗannan abubuwan ne bijatika saboda girman zatin ka ya rafi ya ubangiji na bisirri sifati saboda girman sifan nan ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wa nurika saboda girman hasken nan naka ya rabbi ya ubangiji na abi kulli ma tadi ya mahalicin dukkan an wanda yake da asali in kace abi kulli ma tadi baban duk mai asali kai shirku wanda ba shi da tarayya da kuma yawa abi kulli ma tadi malicin dukkan wanda yake na farko da na karshe عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل وصحبه الكرام وأحمد salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma al ali tare da alayen sa wasabi kirami da sabban nan nasa masu girma wa ahmadi da ahmadu muhammad sallallahu alaihi wasallam Na'am.
al-kulji
جعلت رجائي بالذي هو أبي أبو القاسم الباهي صلى ونفسي بقول وبذل لا أؤمل غيره فنعمت عليه العدو المعتذر إذا أعاد قلبي مدته وعرفته وأدري رسول الله عن كل ناصر ألم يرفع نور قلب كثيرة بعدما خلوا وارثا تعدل وراء الأكاسي وتعتب بالروم القيات الحسنة تقام على أهل الهدى والمآجل فداروا ملوك الأرض والكل تحتهم فقد أرشد الأقيان فوق المنازل وبلوا جبات المهارين والهدى
وإمامنا ومشيرنا إلى الله الشيخ إبراهيم يس آمين.
جعلت رجائي na sanya raja'i na abin da nake tsammani billazi huwa hadiri ga wanda yake daman yana tare da ni bai gushe ba abul qasim shine ainihin baban al qasim al mahid dalali shine mai shafe dukkan bace bace wa nasiri mai taimako na بقبض وبذل لا أؤمل غيره ونعمة الله للعدو المقابل Fada Maulana Sheikh Ibrahim Yas ya ce bi faidi bi kabdi lokacin da nake cikin kunci ko na rashin sa- na samu ko na rashin ma'arifa ina tare da shi wa basidi lokacin da nake cikin yalwa duk- dukkan wa'annan halayen la u'ammilu ghayrahu bana bana burin wani manzon Allah a cikin su wa ni'mat ilahi kai ma dalla da makamina lil aduwi ko lil aduwi Na'am.
saboda abokan gaba na al-mukabiri mai girman kai إذا هذا غيري لوجة ورمرما فهذه برسول الله عن كل ناصر idan aza gairi idan aza gairi uddatan Na'am.
idan wani na ya tattali wato abun yaki ya zama yana da kayan yaki wa aran gaman da yawan jama'a wanda zai yaƙe ni da shi to fa fi rasulullah ni manzo Allah ya ishe ni sallallahu alaihi wasallam an kulli nasirin gabanin dukkan wani mai taimako ألم يرفع قرب الجزيرة فدما أجوا فارسا جال الورى بالأساطير alam yarfa wai da na roƙi wannan kuna mamaki a wajen manzo Allah ba zai bani bane wai alam yarfa ba manzo Allah ne ya daga a urban jazirati larabawan jazira ba ba da ma hajau farisan bayan suna tsammanin mutanen faris ta'alu su ne madaukaka ko a- ta'alul wara ta daukaka bisa dukkan talikai bil akasiri da da da- da sarakuna ainihin wato fa- faris
وتعتب بروم القياسر أنها تسامى لها للعلا والمعاشر bayan da larabawa tasibu tana tsammani bin rumil kayasira wato shugabannin sarakuna na rum su annaha da sama ala alil ula sun girmama a bisa dukkan mabota ɗaukaka da aka suke gani wal ma'ashiri da duk suna tsoron wa'annan suna tsoron mutanen farisa suna tsoron mutanen rum a da a da haka suke suna ɓoye a can wani kwari Na'am.
amma da annabi muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo sai suka zama mai فصاروا ملوك الأرض والكل تاتهم وقال أرشد الأقيال فوق المنابر fasaru mulukal ardi sai gashi sun zama kuma su ne sarakunan duniya gaba ɗaya su larabawan nan da da saboda daraja annabi Muhammad Sallallahu alaihi wal kullu tatahum kowa mutanen duniya sai zama karkashin su wa kad arshadul aqyala sun shiryar da hakimai da dagatai da da sarakuna gaba ɗaya fawqal manabiri sun dora su kan minbari sun zama shugabanni وظلوا شبات الماردين وزازوا وصولا وأركان البقعة الجماهير wafallu sun kakkayya su ba marigina kaifin nan na masu tashin karan hanci irin na rum da farisa No.
wa zahazawu sun raunana sun girgiza husunan katan- katangu wa arkanal bugati da kuma rukuni na azzalimai daban-daban aljamahiri waɗanda suke masu yawa bin sun halakar da su ألم تدل الجيل فوق مراده بلا قلبة يزيده بالبشائر ya rasulallah Allah.
alam tudi lirjili wai ba kai ne ka ba wa sidi abdul qadir kailani wa jailani radiyallahu ta'ala anhu ba kai ne ka bashi mulki na wilaya ko muradi bar- sama da mura- sama da sama da muradinsa ka sanya shi ya zama sultanul arifina har ya kai daga zamaninsa zuwa zamanin tijjani shehu tijjani yace kadami hatihi ala rahmati kulli waliyin fi da mani hada ko kai ne ka bai shi ka bashi wannan mukamin kai ne ka bashi mukamin ganin ka a fili ya zama yana ganin ka a fili ya rasulullahi ka bashi mukamin ganin sayyidi a fili yana ganin sayyidi ali a fili ya rasulullahi duk wannan ka bashi bila kulfatin ba tare da wahalarsa ba in ji ita yayin da ka ka- ka zo masa bil bashairi da bisharori ألم تدل wata wata baiwa Allah ta kai almatanta almajiri bar wato ya dau ilimi a makarantar sirar rukadu radiyallahu ta'ala anhu ranar sai ta je irin ziyarar nan ta zo ziyarar ɗanta ta je ta je ta ziyarci shehu saboda haka sai ta tarar da ɗan a wajen shehu yana cin wani abinci kaman kaman kaman kaman gero kaman kaman ya sunansa wake kaman wake haka shi kuma shehu yana zaune yana cin kaza yana barzar kaza yana shi yana cin kaza haka ta zo ta tar da shi bayan an gama sai ta ce akramakan lawo na ga kai kana cin kaza da almajirin ka kuma kana bashi abincin da ba irin naka ba sai ce eh wannan shine mukamus wannan kuma abin da nake ci shine mukamin sai tattara kashin tattara kashin da kika za ki ta tashi kace shi yaran danki zai iya wannan kashin aka tattara aka tattara guri aka yi take ta sai ta zama kaza ta tashi kace to danki ya kai wannan mukam to in ya ta ina zai ci kaza cin kaza in kan zaman da wai na cin kaza ku kuce banan ku za ku ci banan ku za ku ci ko ku ci waki da hankali za a kai gurin na'am alam tursil lakatum atijani ya fatimam wa alaytahu fawqa shuyukhil akabiri alam tursil khatmat tijani wai ba kai ne ka zunduwo shehu tijani ba ka bashi wato wato khatima ka bashi khatimul wilayati ya zama shine dam tsakanin kowane wali da annabi Muhammad shine hijab hijabul azam a cikin kogin ma'arifa ba fagen ka bane in kana so ka sani ka zo ka zo fanni ba fagen ka bane fanni ne na masu zauki na masu sanin Allah masu yawaita zikiri da salati ga manzon Allah suke kaiwa ga wannan makamu shehu tijani shine barzakhul arifina domin imam imam imam al-arabina ibn arabi al-hatami yayi bayani shehu tijani a cikin littafinsa a cikin littafin aqa'u mughrib yayi bayani shehu tijani da inda zai bayyana da shekarar da zai bayyana da sifarsa a cikin wannan littafi shi ma dalilin da ya bayanin ya shiga cikin halwa ne ya tafi a cikin ma'arifa yana neman wannan mukami na khatimul awliya'i to da ya tafi dam yayi karo da wani bawan Allah da ya fi shi sai aka koro shi baya ya ga mai mukamin shehu tijjani shi ne fito ya wannan littafin ya faɗa shekarar da shehu tijjani zai bayyana ya faɗa sunansa ya faɗa sifarsa kuma ya faɗi za a jarrabe shi da ibtila'i da inkari a cikin sha'anin ɗariƙarsa a cikin sha'anin ɗariƙarsa to manzala shi ne ba shehu tijjani khatimul auliya kuma shi ne ba shi khatimul katamiyya wato katamiyya mukami ne wanda ba a faɗarsa ba a faɗarsa ko mutum ya je wannan ya zauki wannan mukamin to sai dai a shi kawai a bar wa Allah shine sahibul khatamiyya wal katabiyya a cikin ma'rifa ta sanin Allah to manzo Allah shi ne zundumo shehu tijani a cikin wannan yake cewa kadami kadami hadihi ala rabati adamaya hataini ala ratbati kulli waliyin min ladun adama ila nafaqi bis to shi kenan abinda aka zundumo masa kenan sauran bayanin sai an je makaranta wa alaitahu
wa alaitahu kuma sannan ka ɗora shi farko shi yi a kabiri burbushin dukkan shekune waɗanda suke masu girma ka zama ya kamar da shi shine shugabansu fa'allaka fi zal'abdu duna ta'ahulin manalun bayunti azdu bil qanati وعلق في برهام يا خير مرسل مساعدة في كل فن ولاهي فعلق بي وهو أصغر خادم تزوده فوق الملوك الأواخر فعلق بي وهو عبد مسيم عداهم فيروي كل عاد وسادي
يا رسول يا رسول الله فعلك ya yanzu ta gare ka filar abdi a cikin wannan bawa shekh ibrahim duna ta ahulin wai ba dan ya cancanta ba ka ba shi manalun baye baye fayyumsi ya zama fayyumsi ya wayi gari adduhu ida ya wannan abin da ka ba shi bil qanasiri ya zama da an da ayan ayatu ba za a iya kidan lewa ba fa hallaka ya yanzu ta gare ka fi barhama a cikin shekh ibrahim ya khairu mursalin ya biyayyen manzanni musa'adatun ka taimake shi fi kulli badini a cikin kullukan ba'ini da buduni buduni wa zahirin da dukkan zahiri da kullu zuhuri fa hallaka ya bayyana yanzu ta gare gare ka fi a cikin Sheikh Ibrahim wango asgaru hadimi shi yana ganin kansa hankali ne a cikin hadimai mu ko muna ganin sa babba a cikin hadimai tusawidu ka shugabantar da shi roƙon muluki a awakiri bisa dukkan waliyai na ƙarshen zamani kowane wani har yayi numfashi sai da umarni na a cikin mamlaka ta hallaka ya yanzu ta gare ka fi a cikin Sheikh Ibrahim kowa abdun bawa ne mutayyamu wanda aka hore shi da bege a cikin manzan Allah hallaka da'ul ya yanzu ta gare ka ka bashi baiwa fayurwi ya kosar da kullu atin wanda zai zo wasajirin da wanda zai koshi ya tabi ba an ta aminu lahi fadil sirri an tallazi aula ka kulla zafa'iri fa anta aminun lahi ya rasulallah kai ne amintaccen Allah khazinu sirri duk sirrin Allah gaba ɗaya yana hannunka ya rasulallah wa anta allazi aulaka kullu zakha'i kai ne wanda ubangiji ya baka dukkan koye-koyen sirrinsa yana gurin ka ya rasulallah bai naka ya yace na ake buhashirin mukafa malazi bil qudub dawa'iri fa innaka ya khayral ana min muhammadan raja'i wa sirri bi jami'il mazahir فإنك سواك يا يا ياسين يا مسنا ياسين يا عاقب يا مسنا عاقب يا هاشم يا مسنا هاشم يا المقفى يا مسنا مقفى ملازي كاين مفكاتا في الخطوب a cikin dukkan rubun tsumi a dawa'i na bala'i idan ya idan ya doso ni to kai ne mafakata cikin wannan fa innaka cewa kai ya khairul anami ya fiye yan talikai muhammadan ya mai wannan goron suna mai albarka raja'i kai ne raja'i na wa sirri kai ne sirri na fi jami'il mazahiri cikin dukkan mazahari mazahari idan ya bayyana gare ni wa ulaitani ma lastu ala lifafi alayka salatullahi ya khaira hajiri wa aulaitani sai kuma shi kenan to madalla na gode madalla na gode ya rasulullahi wa aulaitani ka bani ma laysu ahlan abin ma abin da ma ban tambaye ka ba duka ka bani bi ba bi ka tashin sa to alayka salatullahi rabbin Allah ya tabbata gare ka ya khaira hashiri ya biyayye mai taro ne zuwa ga Allah alayka salatullahi thumma salamuhu ma ala wala sahabi ulil basairi salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare ka ya Rasulullah salatin salatin ce ma'al ali ma'al ali tare da alayensa wal ashabi da sahabbansa ulil basairi ma'abuda bisa busha wato basira daban-daban anan saboda waka za a ce uli za a dawo uli amma inda labarin waka ba ulil basairi za a ce ulil ba a jan wannan wadin sai saboda nan waka ne aka ce ulil basairi na'am Allah kare lafiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma huwa al-Fatih lima sabaqana min al-haqqina wa hadi al-muttaqin wa ala alihi haqqa qadrihi wa al-azim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.